بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو ga watan jumada saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a sheikh ahmad ibn muhammad ibn abdul latif az-zabidi ya rubuta an ayyana shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 800 da gomiya tara da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya jikin shi da rahama za mu tashi kitab na goma sha biyu kitab na goma sha biyu shi ne kitabul khawf kitabul khawf babu salatul khawf kitabul khawf a nan gura ana magana akan khawf kenan alkhawful tabi'i wanda shi alkhawful tabi'i dukkanin dan adam da akwai shi tattare da shi shine wanda ubangiji subhanahu wataala ke bada labari annabi Musa alaihi salam fa kharaja minha khaifan yatarqab sai annabi Musa alaihi salam ya fita halin yana mai jin tsoro kenan al-khawfu tabi'i shine kenan mutum da zai ji tsoron wani ba dabi'ance manzala sai ya kasance idza khafa qauman qala allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kenan jin tsoro na ɗabi'a da mutum zai ji tsoron wani dabba ko wani da zai cutar da shi amma jin tsoro wanda yake na alkhawf wanda yake na ibada khawful ibada shi wannan haƙƙin Allah ne shi kare jin tsoron abu dan saboda gudun cutarwa ko kuma hana wani amfanarwa ko hana samun ci gaba to wannan haƙƙin Allah ne shine alkhawful ibada shine kuma wanda Allah subhanahu wataala ce fala takhafuhum وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين باب صلاة الخوف باب الذي من بياني أكل صلاة الخوف أو تنذكر هنا تيا صلاة أين زوا صلوات أما أتكريما أصيلي شيني كانت إفرادي باب صلاة الخوف باب الذي بينا من صلى تصور الخوف ضد الأمر أنا أقول أنا نفي صلى أكي tare da canza yanayinta don saboda samun kenan sababi ko illa ta tsoro da ake da wanda yake kishiyar amuru wanda aminci ni'ima ne daga ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi mutanen makka allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yana daga sauƙaƙawa na addinin musulunci a duk lokacin da ya zamanto musulmi ya samu kanshi a wani yanayi daga yanayi na barazana da jin tsoro wanda in ya shagaltu da ganawa da ubangiji subhanahu wataala zai iya bayuwa ya rasa ranshi ko kuma rasa waɗansu ababe na dukiya to an shar'anta mushi wannan shi yasa imamu shaukani a cikin asailul jarar ya bayyana cewa salatul khawf bai taƙaita ba kawai sai a halin bulaguro sannan kuma a yaƙi a lokacin da aka yi gazo ta khandak ba a sabkar ba da kenan salatar khuf a wannan lokacin sannan kuma sababin da ya faru kenan sababin yaƙi ne amma bai hanawa duk inda aka samu jin tsoro ko na barazanar wasu dabbobi ko kuma a jin tsoro na makiyaƙin kenan ana iya salatar khuf saboda samuwar illaƙin tunda wace illa ce shine illar jin tsoro عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد daga Abdullahi bin Umar Allah ƙarin ra'a gare shi yace ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na je yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam qibala najdin can yankuna na najd nan gurin najd najdu yamama najdu yamama ita ce kenan ake nufi ba najdu ta iraq ba ba najdu ta iraq ba wanda najdu ta iraq ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce min ha huna yatlu qarnai shaytan tanan ne kahon shaytan yake dullawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi addu'a ga mutanen Sham da Yaman sai suka ce wa Iraqina wa Najdina sai Annabi sallallahu alaihi ce min hauna yatlu qarnin shaytan tanan ne kahon shaytan zai dungu to sai suka mai da wannan suke dauko hadisin ma suna cewa kenan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi Najd tunda mutumin Najd kaga Najd wannan ta Tihama ba ta Iraq ba shi ai ba mutumin wancan yankin bane ba kaga shi kuma hadisin yana zance akan wancan kuma menene fitan inda mazuwanan salasalam ya ce fitintunin da za su bayyana ya ce kawai shaidan daren shi ne kamar kashe sai na husaini radiyallahu ta'ala anhu ka gani da irin bidiyo'i duka da suka dinga bayyana a wannan yankin na iraki to su ne wanda mazuwan salasalam ya ce ta nan wajen fitintunu suke amma ba fitina na shi wannan bawan allah a'a shi yana daga cikin wanda yake magancewa fitina saboda shi da shi tauhidi ya zamanto ya shinhuda ya yi tajadidi na kiran manzannin Allah ƙibala na jini fawa zainal adu fawa zainal adu sai muka fuskanci makiya almuwa zati shi ne zaman toke na mun yi gaba da gaba da su fasafafina lahun muka jera sahu a gare su ma'ana muka tar gaban su kenan muka yi sahu muna fuskantar juna faƙama rasulullahi sallallahu alaihi salli lana a lokacin ko manzo Allah sassan faƙama salli lana shi kuma ya tsaya yana jin musalla kenan wata jama'ar suna fuskantar makiya wasu jama'ar ko manzo Allah sallallahu alaihi yayi sahu fa qama ta'ifatun ma'ahu wasu jama'a sai suka tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa qabala ta'ifatu 'ala al-aduwi kuma suka fuskanci makiya wa raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima ma'ahu wannan jama'a da suke tare da Annabi sallallahu alaihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kabarta sallah yayi raka'a tare da su yayi ruku'u wa sajada sajadataini suka samu sujada biyu sun mansarafu a lokacin manzara sassan da ya taso tsaya yana karatu sun mansarafu sai kuma suka juya kaga sun samu raka kwaya daya amma ba su yi sallama ba sun mansarafu makana ta'ifa allati lam tusalli sai suka koma can gurin waɗancan jama'ar wanda su ba su yi sallah ba ba tare da sun sallame ba mazo sallallahu kuma yana tsaye sai suka je suke fuskantar makiya kaga tuntuni kenan sun juya ma alƙibla sun yi aiki aiki ma wanda yake mai yawa faja'u a lokacin sai su ma suka zo su wanda raka'a ɗaya ma ba samu ba fa raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi imraka'atan annabi sallallahu alaihi wasallam sai raka'a ɗaya wadda ta mushi tsora da su tunda halin bulaguro ne kaga qibala najdin yankin yajd wa sajada sajadatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada biyu thumma sallama sai ya sallama tunda halin bulaguro ne fa qama kullu wahidin minhum sai kowanne ɗaya daga cikin waɗannan jama'a na biyu suka tsayi baraka ali nafsi kowa ya yi raka'a ga kanshi ya yi ruku'u wa sajiyar sajiyar tsere kowa sai ya ci ko tashi shi shi kadai yanzu kuma da suka ida kenan su sallarsa ta cika manzo sarasa ya yi raka'a ɗaya da su wadda ta rage mishi yanzu kenan ya sallame su kuma sun tashi matsayin masu bukai masu raka'a ɗaya sai suka yi yanzu waɗancan sahu na farko kaga raka'a ɗaya gare su yanzu su wannan he suka koma wajen waɗancan kuma su he suka dawo kowannen su kuma su sai cika ɗaiɗayin shi mana he suka koma musu su kuma suka juyo suka cika ɗaiɗayin su kaga yanzu kowanne ya samu fadlan sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu jami'i a nan gurin kaga za mu ƙaru da abubuwa kama haka abu na farko mahimmancin haɗuwa a yi sallah maimakon tsilla tsilla tsilla tsilla za a iya cewa ku ku je ku yi in kuka gama ku zo ku mu ma mu shemi kaga menene matsala a hakan ku ku je ku in kuka ida ku zo mu ma mi to amma mi haduwa kai wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu shi yasa sai akai haka wasu gungun tunda ai ba cewa ba aka yi mutun kadan ko na a gungu guda ne suka je suke tunkara can sai su ma gungun guda suka zo su aka yi raka dai tare da su wannan hadisi imamu al-bukhari ya fitar da shi a magazi babu gazo ta zata riqaq saboda an sabgar da wannan ko an shar'anta za ta riƙa sallar tsoro abu ne wanda ya tabbata umarnin shi cikin alkur'ani a sunna kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata kamar yadda nan mun ga faruwan haka nan a shekara ta shidda da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yayi umarni da yin salatul khawf ma'ana canza yanayin sallah a lokacin da sababi daga asbab suka faru sababi wanda yake na tsoro to saboda kenan saukakawa sai ayi wannan a tafsir tafsiri na suratul baqara babu fa yusibtum farjalan aw rukbana nan ma ya maimaita wannan hadisi kin zamu ga karkashin hadisi kin da akwai kenan yanda Abdullahi ibn Umar yace ghazawtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibala najdin kaga tuntuni bayan an halitta mushi zuwa yaki ne tuntuni bayan an halitta mushi zuwa yaki ne wannan a zata riqa ne shekara ta shidda sai kuma ka kalli yanayin da ake ciki na tsoro amma saboda muhimmancin kiyayewa lokaci bai zamanto ba an sauƙaƙa ko an jinkirta ko a ce duk a gama wannan yana nuna muhimmancin lokaci a sallah ubangiji subhanahu wataala yana cewa qawlilul musallina alladhina hum an salatihim sahun kuma jinkirta sallah daga lokacinta dan saboda wani sababi daga sababba ko canza ta daga yanayin yanda take saboda wani sababin da ba shari'a ta sa ba kaga wannan laifi ne mai girma mutum ya zamanto ya jinkirta Allahumma in sallah wadda take tarayyar lokaci ce shine an samu kenan daga sababban da yake sawa to sai zamanto an gama amma in ba nan ba mutum ya bar sallah har lokacin sai huce iya daga cikin laifuka waɗanda suke masu girma kuma ana ce ma wanda zai doge akan hakan tsoron samun kenan intikasi sai kuma yanda kahurai suke gurin a duk lokacin da suka samu mumine sun shagaltu da waɗansu abubuwa na ibada to kuma suna ƙoƙarin wannan lokacin su ga cewa sun cutar da al'umma ko cutarwa ta hanyar kisa ko cutarwa ta hanyar sallaka musu wasu abubuwa na shawabi shine zaka misali aka ce ma watan ramadan ya kama sai su dinga kirkiro ko dai wasu wasanni ko wasu fitattunu ko waɗansu kai hare-hare don saboda a cutar da al'umma wadda take musulmi to shi yasa Allah ce wadda lazina kafaru law saquluna al-aslihatukum wa amti'atukum familuna alaykum mailatan wahida kaware suna san ina ma ku gafala ku sha'afa daga abubuwan amfaninku da makamanku su dira muku su kai muku farmaki farmaki kwaya wanda yake karo ɗaya duk su kashe ku ɗaya ne daga cikin siffofi na salatul khawf wannan lokacin da ya zamanto makiya ba suna ga fuskanta wajejen alƙibla ba ibn qayyim Allah cikin shaidar rama cikin zadul ma'ad ya ambata fuskoki guda shidda wanda wannan fuskokin guda shidda su suke dunkulewa abinda irin su Abubakar ibn al-Arabi suka faɗi cewa ya kai huska wajen 21 to gaba ɗayan aka tattara ce hadisan suna koma kenan zuwa ga wannan kaifiyoyi ɗin guda shida su kuma wannan kaifiyoyin guda shida suna da alaƙa da yanayin yadda aka samu kai da kuma tsananin tsoro ɗin kaga zai iya yiwa maƙiyan suna ɓangaren alƙibla zai iya yiwa kuma baya da alƙibla kenan ba suna ɓangaren alƙibla ba ne uzuri daga uzurruka sukan iya sawa ya zamanto an sabke rukunai wanda suke na sallah musamman salatul khawf kaga akwai lokacin da ana cakuɗe to babu zancen istiqbalul qibla babu zancen ruku babu zancen sujada idan taratu fa inna ma huwa al-ishara wa takbir bil ra's at-takbir wal isharatu bil ra's kabbara kawai da kuma imani in an cakuda ne to shi yasa anan ma kaga ta'ifa ta farko da suka samu raka'a daya kaga tashi suka yi suka yi tattaki suka tahi can inda suka ringa gaba da gaba da makiya kuma a cikin sallah suke haka nan cikin sallah kaga aikin ba kaɗan ba ne amma kuma duk suna cikin sallah wannan yake nuna sannan mahimmancin karewa rai shahada abin nema ce amma ba wai manufar yin shahada ba shine dan a karkashe mutane kisa bayan raba da zubda shi mumini to amma saboda kalima ta Allah subhanahu wataala shi yasa ba abu mai tsada wanda sababin shi ake kwaran yadda shi ne kamar kalimatu shahada kamar kalimatu tabbatar da ita ko kuma a'a inda aka yi sakwa-sakwa da ita kaga misali mutum ya ridda to wannan saboda haka shi yasa ba za ce to bari mu je mu sallah ai in sun farmana ma sun kashe mu mun yi shahada kaga sai aka tsara yanda zai zama to an kufutar da rayuka babu salatul khawfi rijalan wa rukbana sallar tsoro a duk yanayin da aka samu kai rijalan ana tahiya ne a kafa wa rukbana ko kuma saman abin hawa ne fa in khiftum farjalan aw rukbana وعنه رضي الله عنه في رواية قال دقى عبد الله بن عمر أو ترواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك in kuma adadinsu ya fi haka nan yawa ma'ana an cakuda fali sallu qiyama suna iya yin sallah a halin tsayuwa ma'ana a ƙafafuwansu wa rukubana ko kuma suna a saman abeban hawa kenan salatul khawf rijalan wa rukubana kenan wa in kanu aktsara min zalika in har adadin makiyan ya wuce yadda za a iya tunkara kenan tuntuni ana gumurzu ne to anan gurin fali sallu qiyaman wa rukubana ba tare da kuma duba da fuskanta alƙibla ko rashin fuskanta alƙibla ya maimaita wannan a kitabul magazi babu ghazwata zata riqaq sannan kuma a tafsir suratul baqara fa in khiftum farjaran aw rukubana wannan ma dai ya nuna yanayi in ya faru na tsoro kuma wani irin tsoro ne to an shar'anta canza wancan yanayi kin na sallah saboda guje ma samun asarar rayuka babu salatu talibi wal matlubi rakiban wa ima'a wannan babu zai karantar da mu hukuncin salatu talibi wanda yake neman makiya yake biye da su wal matlubi ko kuma wanda an tuso shi gaba rakiban wa ima'a a sama sama abin hawa wa ima'an sannan kuma tare da yin ishara kaga ima'i shine zaman to sujada ta hissar da kawa akan ruku'u kenan ba a yi ruku'u ba ba a kai goshi sujada ba balle dagowa daga ruku'u ko kuma kenan dagowa daga sujada wa an radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja min al-ahzab la yusalli anna ahadun al-asr illa fi bani quraiza فأدرك بعضهم بعضهم الأثر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنف فلم يؤنف أحدا منهم وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما كي صلى الله عليه وسلم يا دمو إنجي عبد الله بن عمر لما رجع من الأحزاب لوكتين دي داود غزوة أحزاب شكرة نوكي غزوة أحزاب شكرة بيار la yi salli yana haduni da asar illa fi bani ƙwareza kar ɗayan ku yi salli da asar face a bani ƙwareza saboda kenan kai tsaye daga ahzab daga khandaq sai kuma bani ƙwareza saboda haka yanda ahzab ya zama shekara ta biyar to haka shi ma ƙwareza a shekara ta biyar bani ƙwareza ɗaya ne daga ƙabilu guda uku wanda suke zaune a ƙwarya ta madina ainuqa banu nadir banu ƙwareza ƙainuka banu nazir banu ƙwareza wanda banu ƙainuka shekara ta biyu suka warware alƙawli banu nazir shekara ta uku suka warware alƙawli banu ƙwareza shekara ta biyar suka warware alƙawli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tabbatar da faɗin Allah subhanahu wata'ala aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum duk lokacin da zaka kulla wani yarjejeniya to za ka samu wasu tawaga daga cikinsu suna warwarewa wannan saboda mutane ne da aka cakuɗa jikinsu jinin jikinsu da warwarewa alƙawulla mutane ne kuma wanda za su zo su zamna guri saboda ba su san mutunci ba ba su san amana ba ka ba su mutunci ba su san kuma karamci ba saboda haka sai su rufe ido duk daga waɗannan ababe su tuzguna ma al'umma ta musulmi to haka nan in suka yi suka warware alƙawli su a tunanin su kahure za su ma mumine ku ɗaya saboda yawan rundunar da aka zo da ita saboda haka sai suka warware alkawari kin ubangiji subhanahu wataala ya fatattaki wadancan wa kafan nawar mu'minina qital a lokacin tuntuna an warware ma manzo sallallahu alaihi wasallam bai niyyar far musu ba malaika jibril ya ce ya za ku warware kan yakin ku malaikun da suka zo suka taimaka su ba su warware ba saboda haka Allah ya ce a je wajen burin qurayza tunda sun warware alkawari to sai ma ki take shi kuma duk abin da Allah ya umarni to kai tsaye shi kenan saboda haka yamma ke ce la yusalli anna ahadun al-asr illa fi bani qurayza kar wani ya sallaci al-asr sai a bani qurayza fa da raka a lokacin kuma sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai fadi a dunkule wasu sai suka fahimci abin da ake nufi lalle lalle duk yanda za a yi kar kai sallah ko ina su ake gaba ɗaya a je bani qurayza a yi sallah wasu kuma suka fahimci abin da ake son kai yanda za ka yi duk kai sauki a wannan lokacin da ya kaji amma bai hana ba ka tsaya ka sallaci sallah a lokacinsa saboda shine asali ba da raka ba'dhum al-asr fi tariq wasu sallar la'asar ta cin musu a hanya fa qala ba'dhum la nusalli hatta na'tiha wasu kuma suka ce a'a ayan nan sallar sai ce kaddayan ku saboda haka ko da lokaci kuwa zai fita ba za mu sallata ba sai mun je a ijtihadin su wa qala ba'dhum bal nusalli wasu ka ce za mu sallata lam yurid minna zalika ba wai manufar manzo Allah sallallahu ba kar mu tsaya mu sallata a ba wannan bane ma ake nufi fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka labarta ma manzo sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif ahadan minhum bai zamanto ya aibanta ɗaya daga cinsu ba akan wannan abin da ya zamanto ya yi babu wanda aka ɗora ma laifi akan yin wannan saboda wani ijtihadi ne suka yi kuma duka fuskakin tana ɗaukan wannan wannan yana nuna sauƙaƙawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai sai kuma yin ijtihadi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye sai kuma gaggauta bin umarni na ubangiji subhanahu wataala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi menene alaka tsakankanin wannan salatu talibul matlub rakiban wa ima'a da kuma wannan hadisi din ina fuskar da ta hada tsakankanin su wace fuska za mu samu wata alaka da take kulla tsakankanin hadisin babi din da kuma salatu talibul matlub wanda yake biye da makiya da kuma wanda shi ake biye da shi da kuma rakiban wa ima'an hallo wanda suka yi mai to sun canza kaifiya na eh eh
wanda suka ce su sallah a kan hanyar sauransu wanda ya bayyana shi ne yin sallah
ai aka ce babin salatu talib ko a talib wanda yake neman makiya kamar mutum ya biyo maki da gudu ya taso maki gaba matsalub shine makiyin ya taso shi gaba ka gane rakiban shin a saman doki ne ko a mota ka taso makiyin da gudu sai kuma lokacin sallah yi ka gane yanzu ai kaga tsayawa ka sallah za ta ba da damar ya tsere ko in kuma kai yake biye da kai tsayawa ka sallah za ta ba da damar me su cin maka go tunda tana iya yiwa mutaharrifan liqtali ne aw mutahayyizan ila fi'ati ka taro jiki da gudu zaka zo jiyan uwanka sai haka nan kin ya faru na'am ya na gonsa Mhm.
yana nuna cewa ko da sun je garin Kuraiza Mhm.
ana cikin gumosu idan su yi sallah a kanan Mhm.
na wannan yana nuna cewa ko sun je garin Kuraiza ana yin gumosu kenan su yi sallah saboda saboda ta yi kafin sallah da ya ce kafin sallah sai a kan Kuraiza Mhm.
idan duk halin da kuke ciki a wani Kuraiza in ma kun isa ku tuba sallah Mhm.
idan ku yi sallah a duk halin da kuke hadiyan da kuka samu kan na'am
wannan waɗanda suka fahimci cewa a hanya ma suna iya yin sallah da Allah ba yana ne in lokaci ya yi kasi ba Mhm.
to su ne za su dinga yin sallar da ba saman abin hawa Mhm.
tare da yin imani sai Mhm.
da wannan su tsaya ba kuma sun yi sallar domin suna gaugawa su yi su zama Mhm. saboda kenan suna gaugawa ba kenan su ne rakiban wa ima'ar ma'ana suna biye da makiyakin kenan koda suna biye da makiya a wannan hali din sannan kuma su- koda suna saman abin hawa wanda kuma sallah saman abin hawa ba zai yi ba akai goshi kenan ima'i ce ake yi kenan koda halin sarkewa ya sarke ya zamanto an je banin ƙuraiza an kara sai ya zama ta ƙasa ake yi to tun da an ce su yi la'asar a can koya ya kama su yi sannan suna ƙoƙarin yanzu da gudun da suka je don su cimma waɗancan yahudu banin ƙuraiza to kaga shi ma ko da yanayin ya ba su lokacin sallah ɗin ya yi kenan zai zamanto sun yi sallar su haka nan suna gudu ƙin a saman abin hawansu wanda kuma kaga zai zamanto mai imai shi yasa ma sai suka yi ijtihadi kaga wasu suka yi hanya wasu kuma sai da suka je can gurin waɗanda suka yi hanya bai nuna sabka suka yi suka yi ta a- a- a ƙasa saboda a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su hmm saboda haka haka ne kenan shi yasa a cikin eh, Imam al-Bukhari ya istinbati ne kagan ka kalli kenan tarjuma babun ka kalli hadisin to a dunkule an gaya musu koma wani hali ya kama shi yasa da aka samu wasu sun ki sai da suka je can wanda kuma zuwan su can zai iya bayuwa me ana gwabzawa ne wasu kuma suka yi a hanya din yin su a hanya kuma sama me abin hawa ne to wala mi annif ahadan minhu babu wani daga cikin su wanda aka aibanta ko aka nuna cewa ya kuskure na kenan wannan salatul khawf a ciki a dunkule babu kitab na salatul khawf yana nuna mana mahimmancin sallah a musulunci musamman lokaci wanda yake na sallah lalle wajibinmu ne mu tsaya mu kula da wannan duk inda aka faɗuwa babin sallah to fa abinda zai gyara wannan yana da aiki kuma wannan ana zancen masu jihadin ɗaukaka addinin Allah to kaga ina ga wasu ayyuka wanda suke na daban ko kasuwanci ko wani abu wanda mutum zai zamanto ya shagaltu ko wani aikin shi ko wasu tararraki balle ma a ce maka wasu abubuwa na shagaltuwa kaga sai ka samu wasu saboda sabga ko wasu abu na wannan sai su jinkirtar da sallah har lokacin ta zamanto ya huce wanda hatsari ne mai girma mutum ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta huta zunubi ne daga zunubai waɗanda suke masu girma sannan kuma wanda yake soji ne ko kuma mayaƙi ne kaga akwai buƙatar ya san salatul khawf da ahkam wanda suke na sallah saboda ko a wani irin yanayi wa ka samu kanka to ubangi subhanahu wataala abin da ya haramta bai dawowa ya ce na halitta saboda kai abin da Allah subhanahu wataala shar'anta kuma haka yake kenan kaga iya daga wajibin mutum jami'in tsaro ne sanya ya ake yin salatul khawf kuma wajibi ne allo na hukuma shi ma samar da malamai wayayyu wanda za su dinga jagorantar kenan sojoji kamar kaga a samu malamai cikin sojoji cikin polisai cikin kaza da masallatan juma'a da abubuwa saboda kar mutane su je a yi ta kashe su suna samun wannan bangaren addininsu amma ya zama to kaga da akwai malamai duk yanayin da aka samu kai su ne za su bayyana ga yanda za a yi sallah kaga ba za a farma mutane a kashe su so da yawa wasu akan kashe su sau da kokarin su je su su samu su yi sallah to kagan an riga an san yanayin sai zamanto kenan an bibi wannan sannan kuma ba a jinkirtar da sallah saboda faruwar wani uzuri daga uzurruka in ba wanda ake hada tsakankanin salloli ba kaga yanzu a nan gurin ba a ce ba bari a bari har zuwa a ida sayaki da yamma ai ko bari a bari tun da aka saukar da salatul khawf kawai farkon lokaci ake akwai malaman da suka ce za a dan jinkirta zuwa tsakiyar lokaci sannan ayi ko kuma ƙarshen lokaci sannan ayi a salatul khawf kawai lokacin sallah yana yi sai aka kalli wani yanayi ake za a iya yin wannan sifar ba za ta yi ba za a iya yin wannan sifar ba za ta yi ba kai sifar ma da za a iya yi sifar da an biyo ka da gudu ce yanzu ai kaga kana famar za a iya kashe ka za a iya harbe ka to a wannan yanayin ma kakka yarda ka yin sallah sai dai kawai ima'i ce da kabbara kaga wannan kuma bai hana kai gudukin da ka sa gaba ko kuma kai ka biyo kafiri shi ma dai lazim wanne zama kai wasu na kawa kamar abin da ya faru na gazo ta khandaq da aka hada az-zuhur al-asr har zuwa magariba tunda har ma sai da rana ta fada to kaga lokacin ba sabkar da salatul khawf ba kuma sannan wani yanayi ne aka samu kai ai kaga ma ake cewa shagaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu ka gani kenan wani yanayi ne wanda tsananin ya kai babu wata dama tashi hankalin wanda ubangiji subhanahu wataala suran tashi cikin qur'ani shine ya bada ya zamanto an sha'afa wa alaikum salam na'am na'am ita salatar khawf dole ya an samu sababinta ka gani kenan illar da za ta jayo wannan tsoron ne in har babu wannan to kaga babu zancen isau da alhukumai duru mai allata yi wujudan wa adama kaga he in an samu faruwa abu ne to kaga babu tsoro to tunda babu tsoro to dole zai yi sallah da lokacin ta zo farkon lokacin ta ba tare da jinkirtawa ba shi kuma la tata li makhluqin fi masiyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf shi akwai abubuwan da kawai shi musulunci bai canzawa don mutane sun canza kamar don mu mun canza ko wani ra'ayinmu ko ra'ayin mai gidana ko ra'ayin kaza shi addini abin da Allah shar'anta ne tun jima kuma ko baba ko ma a bangaren farilla ko ma a yi ba a mushi biyayya kan wannan ka gani kenan ya rage ga mutum iri-irin waɗannan abubuwa shine zai kalli alakan shi da addinin shi da yanda zai ga cewa ya kubuta shine zai na amma akwai abubuwan da kawai yadda aka shar'anta haka yake in kullum za a leka kawai sai to me dalilin da ba zai yin ba da gani kawai dan kana duci kana tsaye to me dalilin da kana tsaye ba za ka yi sallah ba in ya zaman to kenan jam'u ne baka samu ba wannan kenan daban shi kuma kaga mutum in yi sallar shi shi kadai fadlan waccan ya rasa duk da wajibin namiji ne ya je shi ya sallah a masallaci to ya zama wasu kwanukan ne to kaga wannan daban bai da wanda za su yi jam'u to me zai hana shi ya sallah a nan gurin ka gani saboda haka farkon lokaci kawai zai yi sallah din shi amma ba tare da canza ko yanayi ba ko abin da na in shi abin da ya sa wannan yanayin ne zamanto ya faru a nan sasai kama a halin bulaguro ya kama sannan kuma aka yi ta aka sabkar da yin ta a wannan lokacin inda sababin ya faru a ana zaman gida ma to kaga da an yi ta shi yasa ya ka kira salatul khawf duk inda aka samu al-khawf din to kawai yin sallah kuma ya samu misali a ce tsoron da ake yi ba wai gurin yaki bane ba ana tsoron wasu dabbobi ne ka gani ko wasu abubuwan da za su iya kisa misali ka gani ko kuma ana tunanin akwai yiwuwar zarmu zai kaɗo to kuma yanzu gurin ne za a sallah ana tsoron in ya kaɗo kenan da kaga akwai wani abin da ake tsoro kowane lokaci ruwa yana iya kaɗawa ku kuma kuna a yankin to kaga wannan ma wani tsoro ne da zai iya sababa kenan kawai samun tsoron shine je zai ja zayinta jam'u eh za a iya za a iya saboda ai a halin bulaguro ne kuma an shar'anta yin sallah ta taqdimi a lokacin da mutum yake a hali wanda yake na bulaguro na'am na'am eh a kasarun na kaifiya ne dai za a yi amma ba kasarun na adad ba saboda shi wancan na adad ke na halin bulaguro ne shi yasa a bulaguro ne ta faru amma inda a gida ne to kuma sana a hadariya ce a nan gurin a gida za su yi ta cikakkiya mana sallar zaman gida kagaraka yin ta a bulaguro da suka yi suka yi biyu kowa ɗaya ɗaya ai saboda halin bulaguro ne to ka gan a gida ne kenan me zai bayu kenan a samu bibi tun da raba ne akai sai kitab na goma sha uku kitabu da idain kitab wanda zai karantar da mu salatu da idain sallah ta ididduka guda biyu na addinin musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu qawmin idun wa hadha iduna al'idi shi ne ma ya takarra abin da yake maimaituwa yana daga ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala shar'anta mana ididdika guda biyu ƙarshen gama ibadodinmu wannan ɗaya a farkon watan shawwal yini na farko na shawwal wannan na biyu kuma goma ga watan tulhijja musulunci waɗannan su su biyun su ne ya sani kafin zuwa addinin musulunci akwai wasu ididdika wanda a madina suke yin su to amma musulunci duk bai kalle su ba shi yasa manzo sai ce li kulli qaumin idun wa hadha iduna kenan dama da akwai idi duka amma ba ai ba musharaka saboda haka kenan haramun ne a musulunci ko kuma mutum musulmi ya dinga musharaka cikin idi na kawure shi musulunci kishi gare shi addinin musulunci komi na ma faratuna fil kitabi min shay duk wasu abuwa an samar mana saboda haka ba a raba mu dinga hangen abu na wasu littafin wasu shi yasa lokacin da wasu sana sai ga sai na Umar da kwafi kwafi na takardu na taura sai ke cewa laqad ji'tukum biha bayda alaqiya wa in la law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai na zo muku da ita fara kallaran sai muku da Allah ko annabi Musa yake raye shi ma bai da dama face sai ya bi to kaga duk wasu abubuwa na al'ummomin da suka gabata to mu an samar mana a cikin musulunci ba buƙatar musulmi ya dinga hangen wancan wannan yasa haramun ne kenan musulmi ya zamanto yana musharaka a waɗansu bukukuwa da waɗansu salloli na waɗanda suke ba musulmi ba Allah kare mu Allah tabbatar da aqida cikin zukatanmu wannan duka yana daga rauni na aqida da ya zamanto an samu da kuma rashin godiya a bisa ni'imomin ubangiji subhanahu wataala babul hirabi wal daraqi yawmal idi babul hirab baban da yake karantar da mu halaccin alhirab wasa da masu wadaraki da kuma garkuwa yawmal idi ranar idi kama a samu mahalba su dinga wani wasa na tireni kama a samu waɗanda suke kenan masu motsa ciki su dinga yin wasu wasanni na nishadantarwa saboda wani yini ne da aka samar da yin nishadi a cikin shi to ana sai ya zamanto kenan a yi wasu abubuwa wanda suke na farin ciki wanda babu saban Allah a tattare da su shi yasa iri-irin waɗannan yana da kyau ya zamanto hatta da irin kamar 'yan agaji su dinga samar da waɗansu nishaɗata da waɗansu ababe wanda za su tattara ɗalibai don saboda ya zamanto an samar ma matasa da wani abu a sunnace ko kuma yara a sunnace wasu abubuwa wanda yake nishaɗantarwa da farin ciki yana da kyau wannan ana aisha ta radiyallahu anha qalat dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'asin بواس فاضطجع على الفراش وهول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا أنا عائشة رضي الله عنها قال دعا عائشة لقاري دا غريت تتشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جي سلاسة ياشقو جدانا عندي جارية تاني أو جنادي أقوي ودنسو ‘yan yara mata guda biyu, aka ce jariya ita ce ƙaramar yarinya wadda take mai shekara goma tara haka, sha ɗaya haka wadda take bata kai mace ita ke cewa kenan jariya. Jariya ta ne ‘yan yara mata guda biyu, tukanniya ne suna waƙe bilina ibu'as da waƙa irin na waƙa ta bu'as abin da ya faru kenan na bu'as. Bu'as suna ne na wani garu daga garu wanda yake na banu kureza. wanda aka samu faruwar yaƙi tsakanin ƙabila ta ausu da khazarash wanda ausu ta ce galaba akan khazarash kuma yaƙin ya kwashi tsawon shekara 120 zamani mai tsawo iya daga cikin ayyamul arab saboda haka sai suke waƙe da irin ambata wancan gumurzu da kuma jarumtaƙin wanda rijal na ausu suka nuna saboda haka sai suke ambata wannan kenan waɗin jarumtaƙin kamar yi wani abin da an ci nasara akan shi to suke yin wannan waƙiƙin fa tsaja alal firash kaga wannan ya nuna ba laifi bane ba ambata wasu abubuwa ko wasu waƙe wani abu wanda yake nuna wani abu na azo a gani ko wani abu na jarumta ko wasu halaye na karamci ko wasu abubuwa waɗanda ba a sa a manta su fa tsaja alal firash sai ma ci sana sai kwanta a shimfiɗa wa hawwala waje hawo sai juya fuskar shi sallallahu alaihi wasallam kaga juya fuska da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wani abu ne wanda yake na shagala sai dai an ba da dama ne dan ranar nuna farin ciki ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya juya fuska wa dakhala abubakar fanta harani sai rina bakar yana shigowa aisha ta ce fanta harani sai ya kyare ni a kaida an kaga diyarka ta yi ba daidai ba to kai zaka ja kullanta kaga diyarka da mijinta sai suka tashi zuwa ganin gida sai ta zo da mayafi ko ba niqabi kai kuma lokacin tana gidanka ba ta taba huta ba ta sa niqabi yanzu kawai sai ka ganta kwazam ko ba niqabi ya dauko ta wuri wuri ba in yi don da aka bi ko a mota dai ne ka san da koyan kaga yarinya malamin ta ma bai taba ganin huskar ta ba niqabi ko kuma a shekara biyar ma bai ganta ba niqabi amma da ta auri wani mara idan sai kaga shi da aka dauka aka bashi aka aka bashi fes babu wata matsala kuma shi zai fara samun ma matsala to irin wannan kai ba ba kai ne in kaga za ta tarbiya kai za ka je kai wannan abun ba haka ba yare nan muka rene ta kai fanta harani sai kyare ni ko da gaba mijinta ne kenan fanta harani sai kyare ni amma ka aura ma mutum diya ka kyale bakka zuwa bakka bincike bakka kaza sai ta kwashi wani hali na banza sai har lamar ya baci kuma a zo a yi ta indo ina ai dole za ka dinga bibiya tarbiyyar da ka dora ka ga halayen duk tana kai وقال يجي مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الشيطان gurin manzana sallallahu alaihi wasallam kaga cewa mizmar shaitan da manzana sassan bai ce mai a ya zaka kira shi da mizmar shaitan kaga kira shi mizmar shaitan ai ya nuna haramcin abin go to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai ya zaka kira shi sautin shaitan fa qabala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fuskanto fa kale ce da'huma alaihi shi sai da na bakar da yawan nan shi yake manzala sassan yana barci sai ginu a bisa abin da ya sani ya ɗauka barci ne yake ita kuma aisha sai ta kyale wannan sa sai ya yi wannan falon ma gafala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam gafala ya kau da kai daga su tunda dama ya juya fuskar shi ta ce ga mustuhuma a lokacin sai na zungure su ko kuma sai na yi musu ishara bakara jata sai su ga saboda haka sai ta musu ishara ku tafi ko kuma ta dan zungure su hayya kaga wannan ma ya nuna me kenan abun dama ce annabi sallallahu alaihi wasallam dan kare zamanto ya matsa ko ya ya tsananta musu akan wannan imam al-bukhari ya fitar shi aidain babu sunnatul aidain li ahli al-islam ya maimaita shi idza fata al-eid yusalli rak'atayn al-jihadi babu daraki a kitab al-anbiya babu qissatul habashi fadail as-sahaba babu maqadami nabi sallallahu alaihi ashabi al-madina da ya nuna maka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ne to yanzu kuma sun saba su nishadin su ne to bako yana zawa na bai ce kai ka kuyi kaza kaga akwai wani nau'i na takurawa sallallahu alaihi wasallam da karamci kuma wannan kananun yara ne shi yasa zaka ga a musulunci akwai abubuwan da a dunkule abin an hana shi amma sai aka sauƙaƙa ma yara saboda leƙaye ne su yanzu misali kawai haka kai babba ka siyo ya kufe kaga haramun ne gumki ne kawai ka siyo kai amma yaro ne ka siyo ma kaga kenan shi yaro an sassabta mai amma kai kuma babba ka siyo to me za ka yi wannan kin da ita saboda haka shi ma wannan haka sai kuma anika babu husnul mu'ashara ya maimaita shi dan ya nuna kyakkyawan mu'ashara zamantakewa saboda manzala sassan kaga lokacin ya kyale Aisha har ma ta dinga kallo ma al'ahli kenan sai kuma babu nazaratul mar'a ila al-abash wa nahwihim min ghairi riba in dai ba ana shakka ba wannan hadisin haka ya mai sharhi mai kyau wanda ya taba wasu nuqat a cikin hadisi din wanda kenan suke da muhimmanci kamar bangaren cewa yau wani lafazin da ya zo kada abadan lahu bai ma khaira min huma Allah ya canza mana mafificiyar rana sai ce za a iya istinbati a cikin wannan haramcin nuna farin ciki a bisa ididduka na waɗanda suke ba musulmi ba da kuma kamanceceniya da su sai ce kai wa baraga sheikh abu hafsin al-kabir an-nasafi ya ce ma man ahada fihi bayda ila mushrikin wanda ana kirsimet ko wani abu na sabgogi na kiristoci sai ya samu kwaye dan basu shi ma ga agajin shi ta'ziman lil yawmi dan girmama rana yace fakar kafar ya kafurta ka gani ka zo kana ma musu barka da sallah an saba ma Allah an yi kafurci kana kayewa da barka da sallah an yi faranci abu yayi kyau ka gani mutum yana saba Allah kai kana mushi tahani a kana taya shi murna da kuma irin matasan da za ka ga aka ci da za su je su cika iglis su sai su sa wannan abin aka suke sa sai ga sun sa dama ka gani sai su sa huska duye su re don aka cewa da ran kisu mai ne duk wannan cococe ya kaga sun je sun cika da matasa matasan na illa kwal da ake gayyata ai sun je sai kuma kananun lakwal lakwal shi ma nasu da yara suke zaka ga shi ma kiristoci suna je su gayyato yara su zo su yaran da suke lakwal suna gayyato su ina alaka tsakanin yaro na kwanta kiristoci da kuma kiristoci suna sallah ta kahurci kuma a gayyato yaron ya halarci gurin ina alaka tsakanin wannan kai ake karuwa da kai shin dole ne dama in mutum yana da kwalgin an gayyace shi sai ya je kai haramun ne ka musu ta hanya akan wannan haramun ne yadda ka san zina haramun kaza kai haramcin wannan ma ya ka saboda aikata wancan wasu malaman ba su kira shi ba zuwa ga wannan to kaga ya kai matsayin da ma har ya kira abin da wannan saboda haka kaga abu ne mai girma wanda kuma yawanci ba a kula ban ka kalli kwanukan da suka wuce a baya yanda zaka kalli duniya ta musulmi da abin nan a da kaga ba haka bane amma haka zaka ga ana ta cincirundo duk wannan dakunan ibadar ta su aka ji ana ta tayar su saboda wai kana da wata alaka da su ko kuma kuna kasuwanci da su in sallar ta zo ka musu ta hanya kaga wannan abin shi ka hurtar da su yaushe kai ma kuma za ka zo abin da shi ya za su ka zama kahure ka taya su a ƙarƙashin wannan sai kuma gaba ta biyu da za mu gani a hadisi ɗin shi ma gaba kenan ta waka sai ce wasu dalla jama'a mina sufiya bi hadisin babi wasu daga sufaye sun kafa hujja da wannan hadisin na babi ala ibatin ina wa sama'i a bisa halaccin sauraron waka da kuma jin waka kaga da kwai wannan akwai malaman da ma wani malami ya ce wajibi ne ka saurari waka ko ta indiya ko ta amurka ko ta gida irin su dan kwairo ya ce kuma in ma baka saurara ba ka cuci kanka kaga ka cuci to kaga wannan a ce malami na addini ya dinga ga ina za a bauta ma Allah da sauraron waka tun dan kace wajibi abinda wa Allah ya wajabta ma amar bi sharu ala wajhi al-hasbi wal ilzami to yaushe za a ce waka kuma a ce ibada kiɗi da waka kuma a ce ibada kaga akwai abin akwai cin karo yace kuma ya isa dalili Aisha a hadisi na gaba da tace walaysa tabi mughanniyataini tace su wannan ƴan yaran mata ba mawaka bane ba zabiyoyi bane kaga sai ta kore musu abinda sayyidina Abubakar misali ta hanyar lafazi ya tabbata sai ta ce walaysa tabi mughanniyataini saboda ba mawaka bane ba su waɗannan haka Imam Qurtubi shi ma Allah cikin shi da rama ya ce laisa tabi mughanniyataini ma'ana musamman ba wanda aka san su da waka kamar yanda da dama daga ci aka sani mutane da wannan yace kuma a ciki da akwai yin takatsantsa a bisa waƙoƙi waɗanda ko mawaƙa wanda aka saba suka shahara irin waƙoƙi waɗanda tattare da su akwai motsa sha'awa akwai yaban giya da mata da abubuwa waɗanda suke na haramun sai ce wa amma mabtada ahu sufiya fi zalika amma abinda sufaye suka kirkira fa min qabil ma la yakhtalfu fi tahrimi iya daga abinda ba a sa ba ya sabanin haramcin shi ba yace lakin nufusu shahawaniya balabat ala kathirin mimman yansibu ila alkhair sai dai zukata na sha'awa su suka rinjaye da yawa daga masu jingina kai zuwa ga alkhair yace hatta la qarzara min kathirin min filatil majanin wal subyan har ma ya bayyana tattare da su ayyuka da yawa na mahaukata da kananun yara hatta raka su bi harakatin mutatabiqa har suke langi da kai in ana yin su dinga kadawa suna yin a tare a je a zo a tare ana kadawa yace ana langi akan wannan wannan ne wa taqati'atil mutalahiqa yace kai wanta tawaqif bi qaumi rashin kumiya ma ya kai mutanen minhu ila an ja'aluha min babil qurabi suke ma gawai kama wannan sauraron waka a zo ana kiɗa mandiri yanzu akwai masallacin da naga abin nan sai a taru irin wannan zaman da aka yi ayi kuri kowa da wandirin shi kawai ana kada ana kada kai ana kada ana kada kai kawai ba ba wani ba zikirin ba ma ake kawai kiɗin ne ake ana langi da kai ana kada kawai shine zikiri ya ka gani yace to har ma suke ga minal qurabi wa salihil a'mal wa anna zalika yusmiru saniyil ahwal yace wannan wani da tsirar da juyawa halaye wa dalika ala tahqiq min athari sandaka yana daga tasiri na zindikanci to kaga iri-irin wannan abun yau har ma ta kai ba ma su masu yin ba da kaga masu yi da kada bandiri da wannan so to yanzu masu ma wakan na haka zaka ji suna cewa babu inda Allah ya haramta waka inda kai a zo ma ayi muqabala wani mawaki wace a zo ma ayi muqabala a ga mai inda Allah ya haramta ma waka ka gani saboda me wannan abin nan sufaye shi ne ya jaza haka ka ga fitsararriyar yarinya kai kusan duk an mai da mamata za ka dimu waka yanzu mafi yawa makarantar nan na yin tariku za ka ga ai kawai banda waka ba abin da sun mai da uwayen mutane mawaka kawai za ka ji ana maulidi maimakocin ta da an jayo ƙuranin sai ka ji ta tsaya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahman da ta fara sai amma kuma aka ce ma waka ce ta kama rai ta sabke waccan ta yi waccan kan saurari da kyau kai in ta fara hadisi ana bai wa rera da sai sai ta gaza amma da ta kama maka waka rai haka zaka ji kauta ta to ina alaka tsakanin abin nan da wannan ka gani to wannan yana daga musiba da aka samu kai musamman abin da Allah ya haramta a halitta shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la yakunanna min ummati qawm yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif al'umma ta za a samu mutanen da za su zo karshe karshe suna halitta giya suna halitta kayan garaya kayan kada kade suna halitta fasikanci da lalaci to wannan yana daga ciki Allah subhanahu wataala ya kare mu an halitta ranar idi dan saboda rana ce ta nishadi da nuna farin ciki amma in ba nan ba kenan bai halitta a zuwa zamana ana ta saurare duk inda ka sai kuma inda za a kai amarya shi ma waka kuma ba tare da kiɗi da rawa ba ba kuma irin wannan da zaka ga gayyato wasu kattan samari su zo su suna kada bandir wai he ake ga shi wannan kuma ibada ne har ma za su waraye sun yi salati ya ida ma a ce ayi salati a rihe da addu'a ayi tawassuli wai da wannan kiɗi da waka ka gani to kaga wannan shi sai ya hima zamantawa musiba da sharri sama da na waɗanda suke 'yan mata ɗin babu sunnatul idaini li ahli islami shi yasa yana daga sharrin da kuma yadda sufanci ya gada yanda sufanci ya rikirkita lamarin addini ya cutar da al'ummar da suke son Allah suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kaunar manzo Allah sassan ta baibai ya fahimtar da su addini gurguwa fahimta ya nuna musu bokanci da tsahi a matsayin neman albarka ya nuna musu tauhidi a matsayin shirka duk wannan sharrin sufanci ne saboda shi duk yadda ka sani cikin tahiyar sufanci da kwaita shi yasa sufanci yana tahiya duk in ka ga wani dan tsubbu dan gobe da nisa duk inda ka ga wani mai naso zaka samu cewa mai sufi ne duk inda ka ga wani gawurtaccen mawaƙi sufi ne farin morsan tahiya suke da sufai duk kai komin kanci sufanci ana tahiya tare da shi shi yasa zaka ga yawanci jagororinsu manyan jagororinsu suna yaban shugabannin kasashen kahurai shugabannin kasashen kafirai a waƙoƙinsu da wannan ƙinsu duka suna ga tahiyar babu wani wannan akai Allah kare mu to kaga yanzu duk sun lalata biyan mutane sun mai da su mawaka yaran na yan mata na wasu garuruwan zaka gaban da shaye-shaye da waka ba su da aiki kawai mace ta yi bulaguro can ta je can ta je can waka da abin nan su dinga ɗaukowa kala duk kuma da wannan yan fina-finan duk zaka samu cewa duk su ne Allah kare mu Allah kare imanin mu su ma duka daga na haka ne باب صلاة العيدين لآل الإسلام نعم Aha, ba a irin wannan takarimi da takhiri inda kun ga haiku shi can gurin ka babu sunnatul idaini li ahli islam sai kuma sunna na idi guda biyu ga al'umma ta musulmi an al-farra radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na juma'a kisa sai na khutba fa qala yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha abinda za mu fara a yinin mu'annu salliya za mu fara yin sallah kafin khutuba sun mai narju fananka sai kuma mu koma gida mu soke dabban mu fa fa'ala wanda ya aikata fa kada asaba sunnatuna wannan ya nuna ranar idin layya da an zo kenan da sallah ake farawa bayan sallah kuma khutuba sannan fiyayyen abu a wannan rana shine gabatar da kenan yin wannan abin da ya shafi yanka babu da aka riyo milfitar kabilar kuruci babin da yake nuna mana sunancin cin abinci a idi wanda yake na azumi farkon yini na watan shawwal kabilar kuruci kafin mutum ya fita an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu la yaghdu yawm al-fitr hatta yakula tamaratin wa fi riwayatin anhu qala wa yakuluhunna witra anas yace manzo sallallahu alaihi ya kasance la ya gadu yau malfitar ba ya fita ranar idin azumi hatta ya kula tamaratan haihe ya ci wasu dabi ne wa fi ruwatan an wa ya kula wanda witira kama uku biyar bakwai kenan ya ci mara in kuma babu ma dabi nan to dai ya karya kafin ya tafi sabanin wanda yake na layya babu lakil yawman nahar sai kuma cin abinci yawman nahar wani lokaci ne shi kuma idin layya wa anhu radiyallahu anhu qala خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة رانا إيد اللي باين صلى وأن يانون سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم قباتر دا صلى سننكما كاو خطبة باين صلى سابانو خطبة تا جمعة فقال يتي من صلى صلاتنا dukkanin wanda ya salla irin sallan nan tamu wa nasaka nusakana yayi soke yayyanka irin yankan mu faqada asaban nusuka to ibada shi ta dace ma abin da yake daidai kaga wanda zai bari ya saba ma wannan to shi kuma kenan ya kuskure wa man nasaka qabla as-salah wanda kuma zai zamanto ya yanka ko ya soke kafin sallah fa innahu qabla fa innahu qabla as-salati wala nusuka lahu to wannan yayi ne kafin sallah bashi da layya fa qala abu burda bin ya khalil bara akwai khali na bara abu burda sai ce ya rasulullah fa inni nasaktu shati qabla as-salah ni ai tuntuni na yanka ragona qabla sala kafin idi wa raftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin saboda na san yanayin yini ne nace da shawa hababtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi bayt sai na so zama duwa an gomu ni zan fara yankawa saboda kenan in taimaka ma waɗanda suke miskine kaga kwaɗayin alkhairi da kuma sa alkhairi tattare da wannan sahabi din fa zabatu shati wa taghaddatu qabla an ati as-salah sai na ci abinci na kafin ma in zo sallah qala shatuka shatu lahmi ma ke ce wannan dabba taka dabba ce wadda an yanka a matsayin da a ci nama amma ba dan ibada ba saboda ita ibada ita ce wadda aka aikata ta daidai da mai shar'anta yanda mai shar'antawa shar'anta kyakkyawan niyyar mai kyakkyawan niyya batta sawa ya samu lada kawai ka tsara wani abu ka ce ai niyyar mu mai kyau ce da ikhlasi ba dan wani ba muka yi mu ba dan kaza ba to bai sa ka samu lada saboda yanzu ka cire manzala sassa a ciki ita kuma duk ibada da ba wasitar manzo to kuma wannan ibada in ba a santa kowane ne yi ta shi yasa ka kiristoci ruhubaniyanci sai Allah ya subhanahu wataala ce bai so tare da kuma ruhubaniyancin nan ya yi shari'a ta nabi sa wahala su suka kirkira bin su sai aka ce ba so to haka zaka ga ibadodi na bid'a sun yi ibadodi na sunna wahala kuma masu yin baka shakka cikin Allah suke nihi a cikin yi tunda yaka samu mutum ya tashi tsakar dare ya boye ya kashe daki cikin duhu ya yi tayin wasu abubuwa na ibadan shi ba wanda ya sani har ga Allah shi dan Allah ke yi amma ka tambaye shi ya sai ce to ibada zaka hana ba nan sar sai koya mi ba to kaga wannan bai da lada ba wai kyawun niyyar ka bai ke nuna shikenan zaka samu lada to wannan ana zancan abinda kenan kuskurewa ibadar da aka samu kuskure cikin ta to ina ga ma ibadar da ita batta da ma asali kwata kwata wannan ke nuna hatsarin bid'a lalle lalle mutum ya duk yadda zai ibada shi tabbatar da akwai mutaba a tattare da ita duk yadda ka nufaci Allah cikin ibada in dai ba a samu bakarantarwa mai shar'antawa to wannan ibada in babu ita man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd fa qala ya rasulullah kuma kyakkyawan niyya mai kyakkyawan niyya ba ta mai da abin zama kyakkyawa shine abin da Abdullahi ibn Mas'ud Allah ƙara yarda gare shi asari cikin sunan darimi da ya tardo waɗannan mutanen da suke zikiri a sabanin kaifiyar Ramadan sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ce ko dai kun zo da abin da ya hida manzo Allah san ko kun bude babe na sharri sai suka ce ya babullah ba aranna illa alkhair man hum alkhair ne kaga sai ce kam min muridin lil khairi lam yanalhu nawa ne wanda zai nufi alkhairi amma kuma ba tare da ya samu alkhairin ba fa'ina yadda na alaƙan ya ce ya maki muna da wata ibbus guma lana wadda take ta mujaza a tan tutturna ce iya a haɓu ilayya min shatai ne ma'ana tana da mai yana ga ma'anar salam kyawanta da ƙibarta da kuma ƙoshinta iya ita wannan a haɓu ilayya min shatai ne saboda kyanta da kuma ƙoshinta ta mahi tumakai guda biyu a fata jizu wa anni in na yanka ta ta yi ƙara na'am ya ce ƙwarai ta yi walan ya ji zai al'adin ba da amma nan hususiya ce taka wani in ya yanka ba ta isar mushi ba labudda sai ta zamanto kenan ta cika adadin kenan kwanakin da aka sanya mata wannan ya nuna kenan dukkanin wanda zai aikata ibada saɓanin yanda manzo sara sai karantas to kyawun ne shi bai sanyawa wannan ibada ta zamanto amsashi a gurin Allah بخاري أبتر شاهدين باب السنة العيدين لأهل الإسلام باب الخطبة بعد العيد باب التكبير إلى العيد باب الاستقبال الإمام في الخطبة سيكما باب كلام الإمام في خطبة العيد سو da ana khutba su ake mu fuskanci liman sai kuma kenan liman yana iya magana kaga wance ya tambaya aka bashi amsa a lokacin da ake yin khutba din a dahi babu qauli annabi sallallahu alaihi wasallam dah bi jaz'a min al-ma'az sannan sunnatul udhiya sannan babu zabahi ba da sala babu man zama qabla sala a ada wanda shi kuma ka ayi sallah eh yanka shi ma zai zamanto ya sake zai zamanto ya sake wannan kuma ya nuna khutbal idi ana so ya zamanto an yi khutba kan abin da yake da alaka da sallah din ta idi ya zama khutba din a tabo wannan janibi din shi yasa kaga nan gurin sai aka yi bayani akan ahkam din abin akwai bukatar duk aikin ibada mutum zai yi karance shi kafin ya shiga wala illu an yafa alfi'lan hatta alam hukum Allah fi in ba haka ba mutum zai ta asara haji ne zaka je ka je ka karanci yanda manasik suke layya ta zo ka tambaya ka ce in ba haka nan ba zaka zama ka sha tuka sha tul amin duk komai na ibada shi haka ne dole sai an samu karantarwar sallallahu alaihi wasallam yana daga sharan bid'a zaka ga wani lokaci aka ce mutum annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaza ba kaga an mata kai suna cewa to kai hei abinda annabi ne zaka yi kai hei abinda annabi ne zaka yi sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna faɗin irin haka Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah duk abinda ga duk abinda kai shi wanda ba manzo sallallahu sai karanta ya koya ma ba in dai ibada ce baka da ladan shi gurin Allah subhanahu wataala dole shine wasitar mu a duk wani abin da zamu wanda zamu samu lada shine wasitar mu kamar yadda duk abin da muka yi in ba dan Allah ba muka yi shi Allah ba zai karba ba ko da mun yi koyi da manzalar sallam to haka kuma ko da a ce dan Allah muka yi babu hazbi na riya ko ya yake a ciki to ubangiji subhanahu wataala ba ya san wannan labudda sai an samu koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam lokaci ya eh lokacin da ya zamanto shugaba ya yi mafi yawa a yi wakasar du'a ne a san lokacin da duka ake yi kenan inda kuka yi shi kenan Eh, ka jira sauran masallacin suna jira ma makararru ne insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما لا يشاء ورحمه طيبا ومن تقبل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب بنا وانصرنا اللهم وقاسنا على بصارنا وقوتنا ما اهدتنا وجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل بنا كبرا منا ولا مبلغا منا ولا الى نار مسلما انت بجنتك واجعلنا ولا تسلط بذنوبنا بنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر